bazara
Allah اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم yana da kulhu wallahu kafa uku kursiyu kafa daya wannan gidan na ji kula uzai fatiha da salatu da fatiha Allah ka ansa. Alu Allah ka ansa.
Allah ba da lada hannu ba to jama'a duba shafa aka yi kuma sai ga jama'a addu'a Allah ba da lada to bismillah mala wudu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
وكما قال صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي to sai na rasulullahi صلى الله عليه وسلم yace idaniya ta bi tana barci amma zuciyar idaniyan ba ta barci wannan kususiya ne na sayyidina rasulullahi إني لست كهيئتكم إني أذل يدعمني ربي ويسكيني ya ce ni fa ba kaman ku nake ba fa sai na kwana ubangiji na ya ciyar da ni ya shayar da ni a cikin ikonsa Mm.
فبوادنهم منزهة عن الآفات kaga zuciyan annabawa da ruhin annabawa to Allah ya tsarkake daga wurin masifa a ce ta darsa a ciki Mm.
مداهرة عن النقائص والاعتلالات mudaharatun Allah ya tsarkake zuciyan anan na ƙa'idi ga tawaya wal ijlalati da abin da yake sa jiki radadi a zuciya Mm.
وهذه جملة لن يكتفي بمرمونها كل ذي همة hadhihi wayannan kuma fa'ida ne jumla gaba daya lan yaktafi wanda ba a isarwa bi marmuniya da abin da aka hada kullu zi himmatin ga duk wani ma'abocin himma wanda yake madaukaki Mm.
بل الأكثر يحتاج إلى بسط وتفصيل على ما نأتي به بعد هذا في البابين بعون الله تعالى sai ma da yace balbar magananka al-aksar mafi yawa min zawal himami da ma'abuta himmomi ya hataju suna buƙatuwa ila basadil kalami zuwa ga shimfiɗa magana wa tafsili da rarraba ta alama na bihi ga abin da muka yi niyya za mu bayyana muku ba da haza bayan wannan fil babaini a babi guda biyu za mu kawo bi auna layi ta'ala da taimakon Allah wa huwa cewa wa huwa hasbi wa ni'mal wakil huwa Allahu rabbi ubangiji shine Allah ubangiji mahazbi kafi amri jalilin wa qalil Allah ya isar mana garamin lamari da babba wa ni'ma madalla alwakilu a ce Allah shine madogara mhm.
الباب الأول sai babi na farko فيما يقتص بالأمور الدينية والكلام في اسمة نبينا صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين shi ma ya yaktazu za ku ji abin da aka ke ba bil umuri da niyyati daga al'amari na addini wala kalami da zance fi ismati nabiyina cikin kariyar wannan annabi na alayhi salatu wassalam wa sair al da sauran annabawa salawatu lahi alaihim su ma tsiran Allah ya tabbata a gare su kala da ƙari نعم تمهيد قال القالي أبو الفضل وفقه الله اعلم أن الدواري من التغيرات والآفات على آهاد البشر ilam ka ana sani ya kai dan uwa anna dawari'u kaga abubuwa masu ketewa mina tagayyirati daga abubuwa masu jirkitarwa wal afati da masihu ala ahadil bahri yana zuwa ga ɗaiɗaikun mutane la yakalu لا يكل أن تدرى على جسمه أو على حواسه بغير قصد la وكتيار yakalu baya kadaita an tadara a ce ya ketu ala jismihi ga jikinsa aw ala hawasihi ko kohobi kaman kunne da magana da shanci da inda zaka dandana da shafa bi gairi kasadin ba tare da nufi ba wal iktiyari ko da dadan rai mhm.
كالأمرار kamar والأسقام jinyace jinyace wala ka samu da shamajika hine masassara أو تدرى بقصد وكتيار wani yayin kuma au bi kasadin ko ya zo da nufin wafti yaron da daɗin rai wa kulluhu وكله في الحقيقة عمل wa وفيل kulluhu idan ka duba duka da idan basira to za ka ga cewa haƙiƙa amalan aiki ne wa fi'ilin kuma za ka ga aiki ne hima mhm.
ولكن جرى رسم المشايخ بتفصيله إلى ثلاثة أنواع lakin na ba da banza ba dara haka ya riga ya gudana rasamul mashayiki a al'adan shehunne haka za ka ce al'adan shehunne bi tafsili suna rarraba shi ila salasati anwa'in izuwa ga nau'i nau'i guda uku mhm.
عقد بالقلب akadan bil qalbi akwai abin da kuduri a zuci bibiyan abu a zuci zai sa har kaga zuciyan ta kamu da jinya mhm.
وقول akwai باللسان magana wanda mutum zai faɗa ya je ba ya nadama Mhm.
وعمل kuma بالجوارح aiki ne bi jawari da gabai shi ma yakan haifar da haka Mhm.
وجميع البشر تدرو عليهم الآفات والتغيرات بالاختيار وبغير الاختيار في هذه الوجوه كلها wajeni ilbahir dukkanin dan adam tadara alaihim zai keto a gare su al'afatu masihu wata gairatu da jirkitoci bil ikhtiyari da dadin rai wa bi gairi ikhtiyarin da ba da dadin ran ba ma fi hadhihi alwujuhi kulluha a wannan fuskoki baki daya wan nabiyyu والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من البشر ويجوز على جبلته ما يجوز على جبلة البشر wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wannan annabi namu wa in kana koda ya kasance min albayr yana daga mutane jinsin mutanen wa yajuzu ya halatta ala jibillati ya kan halatta tasa yajuzu yana halatta ala jibillati albayr abin da yake sauka akan halittar mutane faga da qamatul bayr فقامت البراهين القادئة وتمت كلمة الإجماع على خروجه عنهم faga da qamatul barahin an tsaye da hujjoji alkadiyatu ma fi yanke hanzari wata mat kalimatul ijma'i kalman ijma'i ya cika ala kuruji anun bisa ga fitar da su watan zi da tsarkake shi an kasirin ga dewa dewa min alabati na dangane da masihu allaji ta ga wanda yake aukuwa ala iktiyarin nan ga dadan rai mhm.
وعلى غير الاختيار wanda kuma ba dadan ran ba ma كما سنبينه إن شاء الله تعالى فيما نأتي به من التفاصيل kama sa da sannu nubayyinuhu za mu bayyana muku in sha Allah ta'ala idan Allah ya so fi ma na ati bi cikin abin da za mu zo muku da yi min tafasili na dangane da rabe rabe الفصل الأول حكم عقد قلب النبي صلى الله عليه وسلم من وقت نبوته jama'a za ku ji hukuncin ƙudurin zuciyar wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam dangane da annabcinsa
إعلام منهنا الله وإياك توفيقه idan ka ana sani manahana lawa Allah ya mana baiwa shine manahana baiwa shine fa manahana wa iyaka da kai almajiri tawfiqahu Allah ya ba mu dace annama ta'allaqa أن ما تعلق منه بدريق التوحيد والعلم بالله وصفاته annama ta'allaqa kaga abin da ya ta'allaki minu ga zuciyar wannan annabi namu bi da rike tauhidi na bangaren ɗayan ta Allah tauhidin zati wata faridin sifati to wal ilmu billahi shine sanin Allah bi zatil aliyya da zatin sa madaukaki wa sifati da sifofin sa asbuti yake na tabbata wa salbiya da salbiya wal fi'liya da aiki wal ilafiya da rabawa wal imani bihi da والإيمان به وبما أوهي إليه فعلى غاية المعرفة ووضوح العلم واليقين والإيمان به daban gaskiya da shi wa bima uhiya ilayhi da abin da aka wahayi gare shi min wahayil jali aw wahayil kafi fa ala gayatil ma'rifati kaga bisa ga matakar sani wa wuruhil ilimi da bayanan ilimi wal yaqini da sakankancewa wal intifa'i da والانتفاع عن الجهل بشيء من ذلك والشيك أو الريب فيه wal intifa'i da korewa alal jali ga barin sani shay'un ga wani abu min zalika dangane da haka awin shakki ko kokonto awar raiba ko fadawa kokonton fi daga cikin sa wal ismati والإثمة من كل ما يضاد المعرفة بذلك wal واليقين ismati da bada kiyayewa kariya min kulli ma yuradu yuradu anan yunafi ne duk wani abu da za a kore shi almarifatu wajen sani bi zalika da wannan yau ma ma yauwa ta- da wannan wal yaqini da kuma ta gangancewa haza a wannan na هذا وما إجماع المسلمين عليه to kaji tare da wannan ma wa qali ijma'ul muslimina yadda ijma'in malamai suka yi tarayya a kansa mhm.
ولا يسيه بالبراهين الواردة أن يكون في وجود الأنبياء استواء wala yazu bai inganta ba bil barahini a hujjoj alwariyat wanda suke mabayyana addalatul bayyinati hujjoji mabayyana an yakuna fi uqudil anbiya'i a kudirin annabawa su yawa a ce akwai wani wannan wala yi utar ولا يعترض على هذا بقول إبراهيم عليه السلام قال بل ولكن يطمئن قلبي kar kai bijirereniya da faɗan annabi ibrahim da yace kala bale walakin da ya dima inda kalbi wai ba wani abu bane dama zai tayi ne daga wani ilimin zai koma wani ilimin na'am إذ لم يشك إبراهيم في إكبار الله تعالى له بإحياء الموتى
idan lam yashku ibrahim ibrahim baya kokontawa fi ikbar Allah ta'ala daga cikin abin da Allah ya labarta lahu a gare bihi ya ilma wata na raya matacce walakin أراد طمأنينة القلب ba da banza ba yana nufin natsuwa ne cikin zuciya وترك المنازعة وترك المنازعة لمشاهدة الإحياء وترك المنازعة da barin jayayya bi mushahadatil ayayi da ya gani da kansa yadda Allah zai raya فاصل له العلم الأول بوقوعه
kaga dalilin wannan tambaya fasala lahu sai zadu da annabi Ibrahim ilmul awwalu ilimin farko shine ilmul yaqini bi huquhi ga aukuwar ganin yadda za a raya matacce wa arada وأراد العلم الثاني بكيفيته ومشاهدته wa arada annabi Ibrahim yana nufi al ilmu sani da ilimi na biyu an dai daga ilmul yaqini an koma ainul yaqini bi kaifiyati ya ga yaya hakikanin abin yake wa mushahadati kuma ya ga abin a ganin ido alwajhi sani الوجه الثاني أن إبراهيم عليه السلام إنما أراد اكتبار منزلته عند ربه
fuska ta biyu anna ibrahima kaga annabi ibrahima alaihi salamu tsira da amincin Allah inna ma arada abin da yake nufi da wannan tambaya tasa igtibari manzilati so yake jarraba matsayin darajarsa inda rabi abun mahalittinsa wa ilma ijabatihi da'watahu bi su'ali dhalika min rabbih sannan kuma wa ilmi ijabati da sanin Allah ya karba addu'a ta sa bi su'ali zalika da wannan tambaya da yayi min rabi abun mahalittinsa wa yakunu qawluhu ta'ala awalam tu'min Allah madaukakin sarki sai ya ce awalam tu'min ay lam tusaddiq bi manzilatika minni wa qullatika wa sifaika ka zo fassara ka ce lam tusdi wai ko baka gaskata bane da matsayinka da kake da yaguna na bada ɗayantaka watsifaika da zaɓin da na maka alwajahu الوجه الثالث أنه سأل زيادة يقين وقوة إما- طمأنينة sa'adi annahu ta'ala alai ibrahim yayi tambaya ne ziyarar yaqini saboda ƙarin sakankan cewa wa quwwatu natin da ƙarfin samun nutsuwa da ajalin dalilin abin da Allah ya nuna masa wa illam وإن لم يكن في الأول شك koda ba cikin na farkon ba tare da shakku ba إذ العلوم الضرورية والنظرية قد تتفاضل في قوتها
izil ulumul laruriya kaga ilimi na barakuwa farkon lokaci wannan zirrata da tsokaci na tunani kanta ta faralu suna samun fifiko fi kuwa jiya a ƙarfansu ودريان الشكوك على الضروريات ممتنئ ومجوز في النظريات wadda ya ta shaku kaga ketowan kokwanto ala laruri ya ga ilimi na barakuwa mumtaniun abin hanawa ne wa mujawizin kuma ya halitta abin nazariyati a ilimi na tsokaci shine tunani فأراد الانتقال من النظر أو الكبر إلى المشاهدة fara da sai annabi ibrahim yake nufi al-intiqalu Allah ya tiratar da shi minan nazari daga wannan ilimi na tsokaci a sadiq wanda ya gabata awul khairi ko zuwa ga alkhairi shine as-sadiq gaskatawa ila mushahadati zuwa ga ganin ido al-ainiyati na ido al-mufida mai bada fa'ida liziyada al-yaqini dan yana ƙara sakankancewa wa taraqi وتركي من علم اليقين إلى عين اليقين wata raƙi annabi ibrahim so yake Allah ya har hawar da shi min ilmin yaqini daga ilimi na zagangan cewa ila ainil yaqini zuwa ga ilimi na ganin ido وليس الخبر كالمعاينة labari bai kai ganin ido ba ولهذا قال سهل بن عبد الله فعلى كشف جداء الإيان ليزداد بنور اليقين تمكنا في حاله to dalilin wannan ne ma shi zalina abdullahi tunsari yace sa'ala ibrahimu annabi ibrahim ya tambayi ubangiji kashe gidai iyani a yaye masa ganin ido liyazdadu liyazdada domin ya ƙara bi nuril yaqini da hasken sa gangancewa tamakkuna ya samu tabbata fi hali a halinsa Mm.
الوجه الرابع sai fuska ta hudu أنه لما اهتج على المشركين بأن ربه يحيي ويميت طلب ذلك من ربه ليصح احتجاجه إيانا annahu ya da sha'anin yake lama yi ta yayin da shi annabi rayu ya kawo hujja ga mushrikai shine lamarudu dan kana'ana da randunansa bi anna rabahu yace mahalatinsa yuhyi yana rayawa wa yumitu yana kaiwa yace rabbi allazi yuhyi wa yumitu talaba anan ne ya nemi zalika wannan min rabbi ya gun ubangijin salliya siya itijaju dan kaba hujjar nasa ya samu inganci iyanan a ganin ido ba boye ba الوجه الخامس قول بعضهم هو سؤال على طريق الأدم To wasu malaman suka ce, Rabbi arni kai ba tuhil maute, su'alan tambaya ne ala ɗariƙin adab saboda tabarkin neman ladabi. Mhm.
المراد أقدرني على إياء الموتى Almurada abin da ake nufi, a ƙadirli Allah ka ƙaddara min ka bani ƙarfi, ala ihya ilmauta ka bani iko na gai da kake raya macece wa ƙauluhu.
نعم ليدمع إن قد في أن هذه الأمنية Ka galiye da ma'in na ƙarfi ma, to ya zo ne a matsayin irin wannan buri الوجه السادس ga dai da daidai أنه أرى من نفسه شك وما شك لكن ليجاوب فيزداد قربه shi ne ibrahim yana ga tare da shi kamar da ya gunto ba shakku bane yayi haka ne dan ya sake ƙara amsa masa addu'a fa yazida da qurbahu ya ƙara samun kusancin ubangijinsa wa qawluhu وقول نبينا صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم to wannan magana da annabi ya faɗa yana buƙatan tawili نفي لأن يكون إبراهيم شكا yayi haka ne domin a korewa annabi ibrahim ko kwantawa وإبعاد للقوادر الضعيفة أن تظن هذا بإبراهيم ba kuma a nesantawa ƙawatarwa ne ga tunanin naka masu rauni su daina tsammatan hakan ga annabi Ibrahima. Mm.
أين نموجنون بالبعث وإحياء الموتى Annabi ya ji ai na hana mu taron annabawa ko kuma jama'ar mumune. Mu ki nuna mun zagankance bilbasu da tayin kiyama wa iya illahul mauta kuma da Allah ya raya macece. Mm.
فلو شك إبراهيم لكنا أولى بالشك Ai منه annabi ya ce da annabi Ibrahim zai yi kokonto. To ai da mu ya kasance a ce mun yi to tunda mu ba ma yi shi kana ma kenan. Mm.
إما على طريق الأدم wasu malaman suka ce ya zo ne a matsayin ladabi أو أن يريد أمته الذين يجوز عليهم الشك ko kuma yana nufin al'ummansa wanda kokonton ya halatta a gare su su ake nufi da su أو على طريق التوابع والإفاق ko ya zo ne a tabarkin kankan da kai da ƙara tausayawa da tsoron azabar ubangiji أن حمل قصة إبراهيم على اكتبار هذه أو زيادة To يقينه duk wanda suka ɗauki labarin annabi ibrahima alaiki ya da hali ga zaɓin halinsa au ziyarati yaƙini ko ƙarin yaƙini a tare da shi Mm.
فإن قلت فما معنى قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك Mm.
فهذر ثبت الله قلبك أن يقرر ببالك ما ذكره فيه بعض المفسرين عن ابن عباس أو غيره ma'azar idan ka ji wancan ayan ka kiyaye ayar da ka ji eh allazina yaqra'una alkitaba min qablika eh in ka ji to sai ka kiyaye eh kar ka faɗi wani abin da bai dace ba wala takunanna dama min allazina kazzabu bi ayatillah wala fatakuna min alkafirin fa hazur ka kiyaye tabbata Allahu qalbaka Allah ya tabbatar da zuciyanka ya kai almaji an ya kadira bi ba kar fa ya fada cikin tunaninka ma zakara bi na abin da ka ji ana ambatawa ba da shahin malaman tafsiri wanda ya zo ta bangaren abdullahi da abazu au gairi ko wani min isbatu dan من haka- إثبات شك للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه kaga kar wannan ya fada zuciyarka in ka duba littafin su to hakan sai ka tabbatarwa da annabin mm.
وأنه من البشر Mm.
فمثل هذا لا يجوز عليه جملة misalin haka bai kama daga annabi ba baki daya بل قد قال ابن عباس رضي الله عنه ما لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل abdullahi da abazu ma daga baya faɗa annabi bai kokanta ba ko bai tambaya ba mm.
ونهوه عن ابن جبير والحسن وحكى قتادة رضي الله عنهما
Mm.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أشك ولا أسأل annabi haka ya faɗa ce ni ba na kokonto kuma annabi ya ce ba zan tambaya ba na isi da labarin da Allah ya bayar وأمة المفسرين على هذا
Duk malaman tafsiri sun tafi akan haka nan واختلفوا في معنى الآية daidai ana sabani a ma'anar ayan me take nufi فقيل المراد قل يا محمد لشاك فإن كنت في شك to kaji abin da ake nufi kul ya muhammadu lishaki ga masu kokonto idan sun kasance suna kokonton to kaga nan ka tsame manzon Allah قالوا وفي سورة نفسها ما دل على هذا التاويل wani suran kansa ma in ka duba shi da idan basira to yana hire da kai ga wannan tawili قوله قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني ونعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفيكم أمرت أن أكون من المؤمنين وقيل المراد بالكتاب العرب وغير النبي صلى الله عليه وسلم abin da ake nufi da wannan magana to larabawa suna nufin ga wani annabi ne كما قال لئن أشركت ليهبطن عملك ولتكونن من الكافرين الكتاب له والمراد غيره idan wannan ma ka zo maganan da annabi ake nufi amma ma sun far maganan da wani annabi ne ومثله فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء to kuma idan ka zo ita ma aya ta gaba to sai ka ce wal muradu wal kada wal kitabu li rasulillah wal muradu li ghairihi ونذيره كثير kinin wayannan ayoyi suna da yawan gaske قال بكر بن الآلاء ألا تراه يقول ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله
babban malami ne yace baka ga ciki Allah ya kawo sigan jam'i daga baya ce fa takuna min al-kafirin ai sigan jam'i ne ba na mutum ɗaya bane وهو صلى الله عليه وسلم كان المكذب فيما يدعو إليه فكيف يكون ممن كذب به kaga shi annabi yake kira yake karyata ya za a yi a ce kuma shi yana ciki وهذا كله يدل على أن المراد بالكتاب غيره duk wancan za a yi kiyasan su kenan na'am ومثل هذه الآية قوله الرحمن فاسأل به كبيرا المأمور ها هنا غير النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل النبي kaga ana nufin wani ne zai tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam والنبي صلى الله عليه وسلم هو الكبير المسؤول annabi shine ne ba da labari idan an tambaye shi لا المستكبر السائل shine ne ba da labari wajen tambaya ba وقال إن هذا الشك الذي أمر به غير النبي صلى الله عليه وسلم wasu malaman suka ce wannan kokwanton ba yi ne wanda aka umarci annabi ba بسؤال الذين يقرؤون الكتاب إنما هو فيما قصه الله من أكبر الأمم inna ma huwa fi ma kakahu yana daga abin da aka ba mu labari min akbarul umami na al'ummatai da suka fice لا فيما دعا إليه من التوحيد والشريعة ba cikin wanda aka kira su da doyidi da shari'a ba ومثل هذا قوله تعالى وتعالى من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون المراد به Ai, المشركون abin da ake nufi da wannan mushrikai والكتاب مواجهة للنبي صلى الله عليه وسلم ya maganar to an fuskantar da ita zuwa ga wannan annabi namu قاله القتيبي malam ku yana cewa وقيل معناه سل من أرسلنا من قبلك wani kaulin ya ce sai ka kaddara masa sallah tambaye mu amman arsalna min qabli ga wanda muka aiko a gabaninka فوزف الخافر وتم sai الكلام aka shafe abin da zai kawo kisra domin cikar zance ثم ابتدى أجعلنا من دون الرحمن إلى آخر الآية على طريق الإنكار har zuwa ga ƙaryen aya dangane da tabarkin musantawa أي ما جعلنا ai babu sanya ba أخاه مكي malamin maka yana cewa وقيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الأنبياء ليلة الإسراء عن ذلك wani kaulin aka ce ai an umarci wannan annabi namu ya tambayi annabawa a daren da aka yi isra'i da shi ne وكان أشد يقينا من أن يحتاج إلى السؤال shi ne da tsananin sakankancewa da ya bugaci zuwa ga tambayan wasu فروي أنه قال لا أسأل قد اكتفيت wani ruwan ya ce ni fa ba zan tambaya ba na isa da abin da Allah ya labarta mini قاله ابن زيد Malam dan zai da dan Abdurrahman dan zai da dan Aslama shi ya faɗa haka وقيل سل أمم من أرسلنا wani kaula aka je tambaya al'umman da muka aiko هل جاءوهم بغير Su التوحيد annabawan sun zo musu ne da abin da ba ɗayan ta Allah ba.
وهو معنى قول مجاهد والسدي والضحاك وقتادة والمراد بهذا والذي قبله إعلامه صلى الله عليه وسلم بما بعثت به الرسل Haji to wani ƙaunar haka ce, hal ja'u sun zo musu da ma'anan haka, tambayi wayannan malamai kamar yadda malam mujahid da malam sadida da haku ya faɗa. Abin da ake nufi da wannan wallazi qabla wanda suke gabanin. Ilamu sanarwa ce na annabi sallallahu alaihi wasallam bima bu izzat da abin da aka aiko bi rusulu na manzanni. وأنه صلى وأنه تعالى لم يأذن في إبادة غيره Allah bai لأحد ba da izini abota wani ba tare da shi ba ko a hada a gama shi abota da wani ba Mm.
ردا على مشرك العرب وغيرهم kuma raddi ne ga mushrikan larabawa da wanansu نعم في قولهم إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفا saboda wannan magana ta sa aka musu wannan raddi Mm.
وكذلك قوله تعالى Mm.
والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين Mm.
أي في علمهم بأنك رسول الله ilimi a cikin sanin biyan naka cewa kai rasulullah wallahi manzo ne na Allah Mm.
وإن لم يقروا بذلك ko da ba su tabbatar da haka ba وليس المراد به شكه فيما ذكر في أول الآية kaga muradi da wannan ba zai zama shakku ne daga cikin farkon aya da aka ambato ba Mm.
وقد يكون أيضا على مثل ما تقدم Mm.
أي قلنا يا أي قل يا محمد لمن امترى في ذلك ai abin da ake ne kullu muka ce faɗa ya Muhammadu ga wanda yake kokontawa akan haka Mm.
لا تكونن من الممترين بدليل قوله أول الآية aka ce ai kar ka zama kar ya zama daga cikin masu kokonto saboda abin da ake nufi daga farkon dalilin aya Mm.
أفغير الله أبتغيها كما وهو الذي أنزل ilayhi alkitabu mufassala السلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكاتب بذلك غيره to kaga anan annabi yana magana da waninsa ne wakila وتقرير كقوله تعالى tabbatarwa ne ga fadar Allah madaukakin sarki أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله Mm.
وقد علم أنه لم يقل kaga idan ka duba wancan magana na annabi Isa to za ka san fa cewa yi bai faɗa ba Mm.
وقيل معناه ما كنت ai في شك manansa baya daga cikin kokonto فسألت ازددت طمأنينة وعلما إلى علم ويقين Kaga Allah ai tambaya ne na ka ƙara tumanar da samun natsuwa wa ilimin da ilimi na hujja da yaƙini ila ilimika zuwa ga iliminka wa yaƙinika da zaganka cewanka Mm.
وقيل إن كنت تشك فيما شرمناك وفضلناك به Wurin kunta idan kuma ka kasance ba kana kokonto cikin ɗaukakan da muka maka da kuma fifita wanda muka yi maka Mm.
فسألهم عن صفتك في الكتب ai ka tambaye su yaya siffanka yake a cikin littattafai ونشر فرائلك yadda muka daidaita falalanka tsakanin al'ummatai wanda suka shuɗe a cikin attaura وحكي عن أبي عبيدة أن المراد إن كنت في شك من غيرك فيما أنزلنا kaido daga aba ubaida da cewa abinda muke nufi idan kana kokonto ko kuma shakawa cikin wananka daga cikin abinda muka saukar فإن قيل فما معنى قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء على قراءة التكفير karatun wanda suke cire shadda mm.
قلنا المعنى في ذلك ما قالته عائشة رضي الله عنها
mu abinda za mu faɗa nan abinda umina aisha ta faɗa kai muke ya ta ce معاذ الله أن تظن ذلك الرسل بربها ya ce muna neman tsari ga Allah ya girmama ba yadda za ya ce manzanni sun san matarwa da ubangijinsa haka Mhm.
وإنما معنى ذلك أن الرسل لما استيأسوا ظنوا أن من وعدهم النصر من to أتباعهم كذبوهم ma'anansa su dai manzannin yayin da mutanen suka fidda rai suna tsammani da alkawarin da aka musu ba su gani ba shine suka karyata ba manzannin ba ne وعلى هذا أكثر المفسرين yawan malaman tafsiri akan wannan tawili suka tafi وقيل إن رمير ظنوا عائد على الأنبياء والرسل Eh, wasu malaman suka ce lamiri na zannu din yana komawa ne ga mabiya da al'ummatai la'anar rasuli ba ga manzanni ba Mhm.
وهو قول ابن عباس والنخعي Mhm.
وابن جبير وجماعة من العلماء Mhm.
وبهذا المعنى قرأ مجاهد كذبوا بالفتح Shi ya sa ma'awa mujahidi ya karanta kazzabu da fataha Mhm.
فلا تشغل بالك من شاذ التفسير Kada بسواه zuciyanka ya dinga shagala da sarzi wanda suka bar tsari na malaman tafsiri مما لا يليق بمنصب العلماء فكيف بالأنبياء mimma irin abin da la yaliku bai dace a darajan wato malamai ba ba to ba kai ba ya irin wannan kuma za a zo a dangana yi ga darajan annabawa Mm.
وكذلك ما ورد في حديث السيرة وابتدع الوحي وابتدع وابتدع الوحي من قوله صلى الله عليه وسلم لخديجة to da kuma sauran hadisan da ya zo na sira da na fara wahayi wanda ya zo a hakin umina khadijatul kubra duk irin wannan ka zo kai masa tawili Mm.
لقد كفيت على نفسي Mm.
ليس معناه الشك فيما آتاه الله بعد رؤية الملك kaga laqad kashidu ala nafsi din ai ma'anarsa ba shakku bane ba da ru'yatul malaka walakin لعله كشي ألا تحتمل قوته مقاومة الملك Kaji ba da banza ba sai dai ko a ce ba zai iya daukan karfin wato tsayawa da mala'ikan ba Mhm.
وأبى الوحي da kuma alhalin wahayi فينكلئ فينكلئ فينكلئ قلبه أو تزهق نفسه to saboda kan ransa ya gushe ko kuma zuciyarsa ya gushe shi yake nufi Mhm.
هذا على ما ورد في الصحيح Mhm.
أنه قاله بعد لقائه الملك Malaki ya faɗi wannan bayan gamuwansa da mala'ika أو يكون ذلك قبل لقائه ko kuma kafin ya gamu da mala'ika وإلى من الله تعالى له بالنبوة kuma da sanar wanda Allah ya masa dangane da annabci li awwali ma ulira farkon abin da ya bujiro a tare da hi من العجائب وسلم عليه الحجر والشجر Kuma da abin da aka bada gani na mamaki wanda yake ta al'ada na dutsa suna masa sallama da itatuwa Mhm.
وبدأته المنامات والتباشير كما روي في بعض طرق هذا الحديث Wabalatu da abin da aka fara yi almanamatu da mafarki wata bahiru da bushara kamar ruya kamar yadda aka rawaito a shayin tabarki na hadisi Mhm.
أن ذلك كان أولا في المنام kaga farkon ya zo ne daga mafarki ثم أري في اليقظة مثل ذلك تأنيسا له عليه kuma ya السلام dinga ganin haka ido da yako ta anisan saboda horuwa lahu ga wannan annabi namu Mm.
لئلا يفجأه الأمر مشاهدة ومشافهة domin kada lamarin ya rikitar da shi a ganin ido ko a mafarki فلا تهتأمله لأول حالة بنية البشرية idan wato ginin mutum a farkon lamari din ba zai iya gani ba shine da farko aka fara nuna kuma har ya kai ga haka Mm.
وفي صحيح عن عائشة رضي الله عنها ya zo daga hadisi sahihi daga ummina ayya yardan Allah ya tabbata gare ta tana cewa أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعي الرؤيا الصادقة abin da ya fara bayyana ga annaba a mafarki ru'uyar sadiqa shine mafarki na gaskiya Mm.
قال ثم حبب إليه الكلام sannan annabi ya zo ya dinga kadai tuwahi kadai وقالت إلى أن جاءه الحق وهو في غار هراء har izuwa ga gaskiya ta bayyana gare yana kogon hira الحديث Mm.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما Mm.
مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة خمس عشرة سنة annabi ya zauna a garin maka shekara goma sha biyar يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين kuma yana ganin yana jin muryar mala'ika yana ganin haske kuma shekara bakwai daidai ولا يرى amma شيئا baya ganin wani abu a fili وثماني سنين يوحى إليه a shekara ta ba za ka fara yi masa wahayi وقد روى ابن إسحاق عن بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Mm.
وذكر جواره بغار هراء to sai ya ambata mana yanda annabi ya makoci zama a kogon hira قال فجاءني وأنا نائم فقال اقرأ na sai mala'ika ya zo min ina barci ya ce da ni kai karatu فقلت ما أقرأ ce ni ban zama mai karatu ba وذكرنا وحديث عائشة في قده له وإقرائه له kuma daga na ka ambaci hadisin aisha da yadda aka rufe shi da kuma yadda ikra da waka ce ya karatun ikra ya ci gaba da karatu kaga ita ma aisha ai ji ta yi yawwa نعم اقرأ باسم ربك الذي خلق
Mm.
قال فانصرف عني daga nan sai jibril ya juya ya bar ni وهببت من نومي sai na barka daga barci na فأنما صورت في قلبي kuma yanzu magayi kamar an suranta yi a cikin zuciyata ولم يكن أبقر إلي من شاعر أو
tun مجنون daga lokacin nan babu abin da nake bihi da yi kamar mawaki ko kuma mutumin hankali قلت لا تحدث أني قريش بهذا أبدا لأن أتم eh don kenan ya ce ai da a faɗa irin wannan ƙurayawa su faɗa to bai kamata su faɗi irin wannan su ji a gona ba fa bai na ma'ana
فبينما أنا عامد لذلك إذ سمعت مناديا ينادي من السماء ya muhammad يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل ya muhammad kai ne manzon Allah ni kuma yanzu ya ce shi ne jibril ya kawo masa labari fara ba ta ra'a فروعت راسي فإذا جبريل على سورة da رجل na da kai na zuma zai ga jibril a suran dan adam na gan shi a sagari وذكر الحديث Mm.
فقد بين في هذا أن قوله لما قال وقصده لما قصد إنما كان قبل لقاء جبريل wancan maganar da ya faɗa kafin su game da jibril ne عليهما السلام Mm.
وقبل إلام الله تعالى له بالنبوة kafin Allah ya bayyana bayyanan annabcinsa ne وإظهاره واصطفائه له kuma بالرسالة da zaɓin da Allah ya maza da ƙara zaɓi da ya maza dangane da manzanci tare da yi ومثله حديث عمرو بن ya شرهبيل zo daga hadisin nan na amru dan shirabil yana cewa أنه صلى الله عليه وسلم قال لخديجة yana faɗa ga khadijatul kubra yana ce da ita إني إذا كلوت وادي سميت نداء وقد كفيت والله أن يكون هذا لأمر duk lokacin da na zama ni kadai ina jin wani murya fa kar wani lamarin ya zame min wani abu ya aka yi ومن رواية حماد بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة annabi ya gaya khadija yana cewa إني لأسمع صوتا وأرى ضوءا ni ina ganin murya mai girma ina ganin haske mai karamci وأخشى أن يكون بي جنون وعلى هذا يتأول له صح قوله في بعض هذه الأحاديث kar hakan ya zame min faraka mm.
إذ نعم إن الأبعد شاعر أو مجنون
Mm.
وألفاظه يفهم منها معاني شك في تصحيح ما رآه وأنه كان كله في ابتداء أمره Duk wannan ya zo ne a farkon bai yi wannan lamarinsa baki ɗaya.
وقبل لقاء الملك له Tun gabanin bai gamu da mala'ika ba.
وإلى من الله له أنه رسوله Babun Allah ya bayyana cewa ga manzansa a sadari.
وكيف وبعض هذه الألفاظ لا تصح طرقها Bayan wannan ya riga ya hude ya za a ce da irin wannan lafazi a ce an keto da su.
وأما بعد إلى من الله تعالى له لقائه الملك فلا يصح فيه ريب Amma bayan sanar wanda Allah ya yi masa a cewa wannan ga manzansa ya bayyana shi. Wani gayin mala'ika ne da gamuwansa da mala'ika, mala'ika zihu bai inganta ba.
ولا يجوز عليه شك فيما ألقي إليه Abe kamata a ɗan fara masa shakku cikin abin da aka haɗar izuwa gare shi na ma'arifa rabbaniya. Wala warifa subhaniya tare da shi sannan a dangana masa shakku ba.
وقد روى ابن إسحاق عن شيوخه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقى بمكة من العين قبل أن ينزل عليه Kafin a sauke masa wahayi, to ana masa rukiya maka ana karanta masa wa in ya kado.
فلما نزل عليه القرآن أصابه نحو ما كان يصيبه Lokacin da hakan ya sauka masa a maka, irin abin da da yake samun sa da ya same na فقال له خديجة رضي الله عنها أوجه إليك من يرقيك sai Khadija ya ce to bari in aika a kai ka inda za a je a ma ruqiya mhm قال أما الآن فلا Annabi ya ce a yanzu hakan ba zai yoyi ba mhm.
وحديث خديجة وكتبارها أمر جبريل بكشف رأسها kuma da hadisin nan na Khadija hadisin nan na Khadija da yadda Khadija ta jarraba ta gani ta ce me kake gani yace ai na gano wani mutum yace to shikenan shedan ne ko malaika bari mu gani da ta bude kanta sai ya tafi yace kana ganin sai yace a yace to malaika ne da shedan ne tsayawa zai yi gatsare ce na mhm.
إنما ذلك في حج خديجة لتحقق صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم to wannan gaga yana daga Khadija ne don ta tabbatar da ingancin annabtar wannan annabi namu.
وأن الذي يأتيه ملك ويزول الشك عنها Kuma abin da ya maza mala'ika ne domin a gusar da shakku.
لأنها فعلت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ta aikata wannan ne saboda annabi وليكتبر هو حاله بذلك ta yi ne dan da zarba halinsa a wannan lokaci بل قد ورد في حديث عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن شهام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن ورقة أمر خديجة أن تكتبر الأمر بذلك sai ai ya da bada ruwa da ji ai waraka bana naufalu idan ta umarci Khadija ta yaka dan ta jarraba lamarin dan akai masa labari وفي حديث إسماعيل بن أبي حكيم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن عمي هل تستطيع أن تخبرني بصاحبك إذا جاءك yace ya dan amina zaka iya ban labari ga wannan mala'ikan idan ya zo قال نعم yace kwarai zan baki in Allah ya yarda فلما جاء جبريل أخبرها yayin da jibril ya zo sai ya labarta mata فقال له اجلس إلى شكي yace zauna a gefe na وذكر الحديث za ka ambaci hadisin har ƙaryansa وفيه فقال ما هذا بشيطان هذا الملك يا, يا ابن عمي فاثبت وأبشر ce ai wannan ba shaidan bane mala'ika ne ya dan amina ka tabbata kan abin da kake kai kuma gaban ka albihir ne wa amantu bihi kuma na imani da abin da ka zo da shi فهذا يدل على أنها مستثبتة بما فعلته لنفسها Kaga wannan yana daga abin da ita ta tabbatar wa kanta ne don ta yi imani ومستظهرة لإيمانها لا للنبي صلى الله عليه Ta وسلم yi don ta tabbatar wa da kansa imani ba don annabin ba dama annabi yana nan akan natsuwansa وقول معمر في فترة الوهي sai faɗan ma'amaru a fatarar wahayi فأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا to kuma da taban zuciyar da annabi ya zo masa cikin abin da ya zo masa na labari huzunan taban zuciya mhm.
بدا منه مرارا كي يتردى Eh, har ya faɗi maganan da dai ga hina mu shawaikil jabali mhm. la ya gadawa biya babu wani suka cikin asalin sa liqawli ma amara anu ga faɗan ma amaru bi ma balagahu wala mu dan ba a dangana shi ba wannan ruwaya wala min hadasa bihi wala anna nabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai faɗa ba ba ma sai inda maganar ya zo ba sai ta bangaren da an ce shi ya ce to tare da wannan kuwa kad ya hamilu annahu kana awwalul amri kama zakarna wa aw annahu ma na zalika ko ya aikata wannan ne lima aka raja wani abin da aka badar kama qala Allah ta'ala fala Allah فلعلك باجع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ويسهه معنى هذا التاويل حديث رواه شريك عن عبد الله بن محمد بن عجيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن المشركين لما اجتمعوا بدار الندوة
to yayin da mushrikan suka taru a gidan nadawa za su yi shawara ba mai kyau ba wannan haƙin annabi namu suka tara ra'ayinsa akan za su faɗi wani magana da bai dace ko su ce sihiri to sai hakan ya zama ya tsananta wazan mana اشتد siyasa.
ذلك عليه وتزمل في ثيابه وتدثر فيها
yana nade da tufafinsa kuma ya zage lullubuwa da bargonsa.
فأتاه جبريل فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر أو كاف أن الفترة لأمر أو سبب منه Kuma saboda tsoron haka ya faɗa ko saboda fataran da aka zo na sababin dalilin haka faka shi yake jiya tsoro an ya kuna hakan zai zama wani abu shi yasa ya aikata abun ubangijinsa sai bujiro da haka da makamancin haka saboda kamar da gusar da annabi Yunus alaihi salatu wassalam ira da aminta ala wa qawluhu ta'ala fi Yunusa فظن أن لن نقدر عليه معناه أن لن نريق عليه ai ma'anansa ya da ba za mu kunta tahi ba قال مكي malam mai ji ya ce da mu سمع في رحمة الله yana zamani cikin ramar ubangiji وأن لا يضيق عليه مسلكه في خروجه kuma kada a tsananta mashigansa a cikin mafita Mm.
وقيل حسن ظنه بمولاه أنه لا يقري عليه العقوبة kuma saboda kyauta da so ga ma- ubangijinsa ya san ba za a kuntata masa da hukuba ba Mm.
وقيل نقدر عليه ما أصابه ko mu kaddara masa abin da ya faru da shi وقد قرئ نقدر عليه بالتجديد Mm.
وقيل نواكذه بغربي وذهبي to ko kuma mu masa irin namu rukon وقال ابن زيد معناه malam dan zaidi ya faɗa أفاظن أن لن نقدر عليه على to الاستفهام gaji sai aka ce a ba a zanna yana tsammani ba mu da iko ne a gare shi akan fahimtarwa ne ولا يليق أن يظن بنبي أن يجهل صفة من صفات ربه kama da tsammatarwa da annabi ya jahilci wani abu daga sufofin ubangiji ba alqudratu alilmu wal iradatu da ire-iren su وكذلك قوله تعالى إذ ذهب shi مغاربا ma za a yi masa tawili الصحيح مغاربا لقومه لكفرهم zancen da ya fi inganci fushin yayi ne dan mutanensa saboda kafircinsu وهو قول ابن عباس رضي الله عنه والضحاك وغيرهما لا لربه عز وجل ba dan ubangijinsa ba إذ مغالبة الله مؤاداة له ومؤاداة الله كفر لا يليق بالمؤمنين فكيف بالأنبياء ai kuwa wannan a ce ai mu'ada ne shi ko bai dace da mumini ba ma ya za a dangana shi da annabawa mhm.
وقيل مستحيا من قومه أن يسموه بالكذب ko kuma wani yayin yana jin kunya kar mutanensa su ambace shi da sarefa mhm.
أو يفعلوا كذا وكذا كما ورد في الكبر kamar yadda ya zo a cikin labari na maganan da bai dace ba وقيل مغاربا لبعض الملوك فيما أمره به من التوجه إلى أمر أمره الله به على لسان نبي آخر wasu malaman suka ce mugariban din nan ai ga shahin sarakuna ne cikin abin da aka umarta daga lamarin abin da aka aiko zuwa ga wani umarni daga umarnin ubangiji a harshen wannan annabi akaran daban faƙala lahu فقال له يونس غيري أقوى عليه مني zai ji ai wani nama mai yiwa zai fi ni ƙarfi na'am فأزم ya عليه kai ja kai din da nake so ka je فخرج لذلك مغاربا Mm.
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه na'am أن إرسال يونس ونبوته إنما كان بعد أن نبذه الهوت واستدل من الآية بقوله to gaji shi annabi Yunus ma da aka aiko shi ai sai bayan kifin ya haɗe ya harar da shi ne eh zan na aka aiko ga ayar da ta nuna cewa haka ne wata aya ce فنابذناه بالأراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقدين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون ويستدل أيضا بقوله ولا تكن كصاحب الهوت إذ ناديه وهو to مكذوب kaga abin da yake hiryar da mu bi kabuli da faɗa ta sa wala ta kun ka za bal hudi izna de wa huwa mukazum وذكر القصة ثم قال فاجتبيه ربه فجعله من الصالحين to kaji mhm.
فتكون هذه القصة إذا قبل نبوته malamai da yawa sun duba wannan sun ce wannan tun gabanin bayyanan annabta sane فإن قيل فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم idan an tambaye ka me ma'anar wannan zance mhm.
إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله كل يوم مئة مرة annabi ya faɗa ga yace kullum ina neman gafara sau ɗari ne ma'anansa وفي طريق في اليوم أكثر من سبعين مرة kuma sau saba'in فهذر أن يقع بذلك أن يكون هذا الغين والوسوسة وسوسة a wurai ban ba eh ka daina tsammanin wannan gaina ɗin kar ka danganta yi zuwa ga wasu wasi kar kuma ka danganta yi zuwa ga kokonto kwarjinin Allah da girman Allah ne kurin yake rufe shi eh mhm.
بل أكل الغين في هذا ما يغشى القلب ويغديه asalinsa abin da ke lullube zuciya yake rufewa قاله أبو عبيد وأصله من غين السماء yana da dahago وهو إدباق الغين عليها a ce sama ta rufe dahago وقال غيره والغين شيء يغدي القلب ولا يغديه كل تغدية dai gainin wani abu ne a zuciya wanda baya rufe yi dukkanin rufewa كالغين الرقيق الذي يعرض في الهواء gainin rage wayi ne fa wato hazo siri wanda yake bujirowa daga sararin sama فلا يمنع روء amma الشمس baya hana hasken rana وكذلك لا يفهم من حد من الحديث أنه يغان على قلبه مئة مرة shi yasa ba fahimto daga cikin hadisin da ke cewa yake lullube yi a zuciyarsa sau ɗari أو أكثر من سبعين في yawa اليوم da marra saba'in إذ ليس ليس يقتريه لفظه الذي ذكرناه اليوم أولي إذ ليس بيزما باعه كنت عيدا وانا لفظي وانا مكا أنبتو وهو أكثر الروايات ne mafi yawan ruwayoyi وإنما هذا عدد للاستكبار لا للغير فيكون المراد بهذا الغير إشارة إلى غفلات قلبه Ah, to wannan ko dama adadin ansa gafarar lahin ne ba ga asalin gainin da yake kasance abin nufi a nan shine gainu da aka yi nuni zuwa ga rafkanan zuciya وفترات نفسه وسهو- Ah, وسهوها da kuma madarar zuciya da rafkanan zuciya عن مداومة da wanda الذكر ya dawoma da tunanin ubangiji ومجاهدة Adadin الحق haƙƙi da wanda yake halartar gaskiya بما كان صلى الله عليه وسلم دفع إليه من مقاسات البشر وسياسة الأمة bima kana da abin da ya kasance wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam dubiya ilai na abin da ake ije masa na dangane da gogayya da mutane da shugabancin al'umma da wahalhalu na iyalai Mm.
نعم ومقاومة الولي والعدو Kuma da kula da wanda yake makiya ya za a yi da su masoya ya za a jawo su to da irin wannan wa musulahatin ومصلحة kuma النفس da gyara maslaha ga rai وكلفه من آباء أداء الرسالة gyara masa wahalhalun ba da manzanci وحمل الأمانة da daukan amana وهو في كل هذا في طاعة ربه وعبادة خالقه kuma tare da yi a cikin wannan baki ɗaya yana yi wa ubangijinsa biyayya kuma yana girmama ubangijinsa ولكن لما كان صلى الله عليه وسلم أرفع لخلق عند الله مكانا walakin yayin da ba da banza ba kana sallallahu alaihi wasallam arfa da karki ne madaukakin halitta inda lai agun Allah makanatan watsan matsayi وأعلاهم ne درجة mabai daukakan su wajen daraja da samun kusanci ga ubangiji وأتمهم به معرفة shine yafi kowa cikar sanin ubangijinsa وكان نهاله عند خلوص قلبه وخلو همه وتفرده بربه Dokani ya kasance halu kaga halinsa inda kulusi kalbi yayin da zuciyarsa ta kadai wa kuluhi maji da kadaituwan himmansa wa tufarridi da kadaituwansa ne birabbihi ga ubangijinsa wai kabali وإقباله بكليته kuma عليه gabaɗaya kulliyarsa banda ubangiji baya duba komai mm.
ومقامه هنالك أرفع عليه kaga matsayinsa a nan gurin shine madaukakin halayensa guda biyu mm.
رأى صلى الله عليه وسلم على فترته عنها A'a, annabi sallallahu alaihi wasallam yana gani hunalika a wannan guni arba wato a wannan guri sallallahu alaihi wasallam fatarat yana ga haka kaman fatara ne ana a gari haka mhm.
وشغله بسواها kuma da shagaltuwa zuwa ga waninsa mhm.
غدا من علي حاله وكفرا من مقامه har gani yake kaman hakan ma kamar rage daraja ne ga daukakan halinsa wa kabaran da kaskanta min rabai makami da daukakan matsayin nasa mhm.
فاستغفر الله من To ذلك dalilin wannan kuma yake astaghfirullahi mhm.
هذا أولى وجوه الحديث وأشهرها wannan shine fuskar da ta fi kewa hadisin kuma ta fi shahara mhm.
وإلى معنى ما أشرنا به مال كثير من الناس وهام حوله فقارب ila ma'ana haza zuwa ga ma'anan wannan ma sharna bi shine aka yi mana nuni mala za karkace kasirin dewa dewa minan nasu daga mutane wa ha masu kiyaye hauluhu geban sa fa qarraba so kusantar walam yari ba suna nufin haka ba Mhm.
وقد قربنا غامض معناه Ai, yanzu za mu kusantar muku da zurfin ma'anar wannan hadisi na'am وكشفنا للمستفيد محياه وهو مبني على جواز الفترات kuma za mu yaye muku abin da zai bada fa'ida ma hayahu a mashaya wa huwa yine mubniyun an gina yi ala jawazil fatarati da gini akan fatara Mm.
والغفلات والسهو bayan nan kuma da shi rabkanan wa sawi da rabkanwa Mm.
في غير طريق البلاغ على ما سياتي wannan bai zo daga tabargin iya da aike ba bisa gaban da za mu zo da yi وذهبت طائفة من أرباب القلوب ومشيخة المتصوفة ممن قال بتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا جملة wanda ba sun tafi wasu jama'a na wanda suka san masana zuciya su ne malaman toshidi da kuma shehunan sufaye zuwa ga tsarkake wannan ma ga annabi wannan ɗin ma bai kamata a dangana wa annabi a jumla baki ɗaya ba mhm.
wa jallahu an yajuza alayhi fi halin sahawun aw fatra wa jallahu ya girma ma ce an dangana annabi wannan a halin rabkana ko a halin fatara mhm.
ila anna ma'ana alhadisi ma yuhimmu qadirahu wa yagummu fikrahu min amri ummatihi sallallahu alayhi wa sallam ila zuwa ga ba da banza ba ka gani anna ma'anar hadisin maliyuhum kadirahu saboda tunaninsu kare cuɗanya wa gammuhu da tunaninsa fikiru wajen tunani min amri ummati kullun tunaninsa lamarin al'ummarsa alaihi salatu was li jimami saboda ya himmatu da wakasar da shafakati alayhi da yawan tausayin da yake musu mm.
fa yastaghfiru lahum sai nan ga nema musu gafara قالوا وقد يكون لغين هنا على قلبه السكينة تغشاه qalu wasu malaman suka ce wa qad yakunu al-gainu hauna shi gainin ma anan to nutsuwar wato sakina ne a zuciyar wannan annabi namu take lullubewa mhm.
لقوله تعالى فأنزل الله سكينته عليه Mm.
ويكون استغفاره صلى الله عليه وسلم عندها إزهادا للعبودية والافتقار kaga astaghfirullah dan wannan annabi namu to bayyana wato ubudiya ne wal ibtiqari da bukatuwa Mm.
قال ابن أدائم malam dan ada yana cewa استغفاره وفعله هذا تعريف للأمة يحملهم على الاستغفار kaga astaghfirullah din sa da aikin sa to yana dora al'umma ne akan su nace da yin astaghfirullah Mm.
قال غيره to wasu malaman sun ce da mu ويستشعرون الحذر ولا يرك eh yana sanar da mu wazarar su kiyaye abin da bai kamata wala yarkanu ولا يركنون إلى kar الأمن mutum ya- ya karkata ya ce ko dan aljanna ne amince fala ya munu makaran layi ila alqawmul kafiruna Mm.
وقد يحتمل أن تكون هذه الإغانة حالة كسية وإذام تغشى قلبه To, malamai da yawa sun dauki wannan igana hali ne na tsoron Allah da girmamawa take lallabe zuciyarsa kuma ya nemi gafara wannan lokaci shukuran lillahi ta'ala saboda godiya ga Allah wa mulazimatu li ibudiyati da zuntu da ibada ga ubangiji kama kana كما قال في ملازمة الإبادة yanda ya faɗa a cikin da zamtuwa da ibada yana cewa أفلا أكون عبدا شكورا ya ce yanzu aisha yanzu a ba zan zama ba mai yi wa Allah godiya ba Mm.
وعلى هذه الوجوه الأكيرة يهمل ما روي في بعض هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم Mm.
إنه ليغان على قلبي في اليوم أكثر من سبعين مرة فأستغفر الله فإن قلت فما معنى قوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم na'am ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين وقوله لنوح عليه السلام فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين to za a fassara mana wa'annan na'am فألم Mm.
أنه لا يلتفت في ذلك إلى قول من قال في آية نبينا صلى الله عليه to وسلم yadda sha'anin yake kar ka waiwaya izuwa ga faɗan annabinmu cikin wannan ayan na wasu malaman tafsiri abinda suke faɗa akan annabi fala takunanna لا تكونن ممن يجعل أن الله لو شاء لجمعهم على الهدى Mm.
وفي آية نوح لا تكونن ممن يجعل أن وعد الله حق لقوله shi ma wancan da haka za ka yi masa tawili kada kasance a cikin haka yake nan tawilin ya zo na'am وإن وعدك الحق Mm.
إذ فيه إثبات الجهل بصفة من صفات الله وذلك لا يجوز على Wannan الأنبياء ayoyin in ka duba zahirin to akwai sifa na wani abu da aka jahilta kamar daga sifofin Allah to kaga wannan ko bai kamata a dangana wa annaba su ba sai sifar ta koma kanka na'am والمقصود وعظهم أن لا يتشبهوا في أمورهم بسمات الجاهلين abin da da ake nufi kurin gargadarwa ne aka yi kar su kama- ka- kar su dinga kamanceceniya da wayannan al'amura da sifa irin na wanda ba- suka yi kama da hakan Mm.
كما قال إني أعيذك yawwa وليس في آية منها دليل على كونهم على تلك الصفة التي نهاهم عن الكون عليها to kaga a cikin ayar in ka duba dalili ne na kasancewar hakan siffa ce na wanda aka hana nan kar a kasance akan haka wa kaifa wa ayatu nuhin qablaha ma laysa laka bihi sai ilm kuma annabi nuhu aya ta sa a gaban an ce ma laysa laka bihi ilm na'am fa hamlu ma ba'daha ala ma qablaha aula ba za ka dauki bayan ka mayar gaban ma laysa laka bihi ilm din ta fice gaba wancan ta koma baya to aulada zai fi kyau na'am li'anna mithla hadha qad yahtaju ila domin idhnin irin wannan tambaya yana buƙatuwa zuwa ga izini وقد تجوز إباحة سؤال فيه ابتداء فنهاه الله أن يسأله أما دوا عنه علمه وأكنه من غيبه to ka gani da farko ya halatta bai an halatta ai wannan tambaya cikin fara lamarin amma kuma aka hana daga baya saboda abin da ya nannaɗo na saninsa da abubuwan da aka ɓoye a cikin min gaibihi na gaibansa almujibu wanda ya wajabta li halaki ibn zai halaka da ɗansa kana'ana Mm.
ثم أكمل الله تعالى نعمته عليه بإلامه ذلك بقوله إنه ليس من أهلك إنه أمر غير صالح Sali. to gaji daga baya sai Allah ya cika sa masa ni'ima a gari annabi Nuhu bilani da sanadahi da wannan da faɗa zai ya ce ai innahu laysa min ahli innahu amarun ghairu salih kaji dalili na حكى معناه مكي Allah ya saka masa da alkhairi mm.
كذلك أمرنا نبي أمر النبي س- أمر- Allah.
كذلك أمر نبينا صلى الله عليه وسلم في الآية الأخرى to kaji a wancan aya aka umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama mm.
بالالتزام الصبر على إيراد قومه annabi ya lazamci hakuri da bijire ne yadda mutanensa suke tare da yi ولا يفرج عند ذلك tare da haka kuma babu wani kunci a tare da shi فيقارب حال الجاهل بشدة التحسر dan a kusantar da halin wanda bai sani ba da tsananin wanda tsanantawa فكاه أبو بكر بن فورك malam abubakar dan hura yana cewa وقيل معنى الكتاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم malam wannan magana ya zo ne ga al'umman wannan annabi namu mm.
أي فلا تكونوا من ya الجاهلين ka dau kasance daga cikin masu rage wa kan kalada حكاه أبو محمد مكي
abu muhammad da maiki yake hagaitowa وقال مثله في القرآن كثير Irin wannan ayoyi alkur'ani ba kaɗan ba ne wannan dai alƙali ya yi mana nuni ne don mu yi hatara da gaba.
فبهذا الفضل وجب القول بمعصية الأنبياء منه بعد النبوة قدأ To tare da wannan magana ne Allah ya wajabta wa annabawa kiyayewa ta sa tare da yi ba da nubuwaci kaɗan bayan bayyanan annabtansa fa in kulta.
فإن فإذا قررت إثمتهم من هذا وأنه لا يجوز عليهم شيء من ذلك فما معنى إذا وإيد الله لنبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك إن فعله In karartu ismatun idan ka tabbatar da isma da Allah ya wa annabawa. Mina haza daga wani. Wa annahu cewa la yajuzu bi halitta ba. shan wani abu min zalika daga wannan linabi na ga wannan annabi na mu sallallahu alaihi wa sallam fi zalika daga wannan in fa'alahu in ma aikata wa tabiru min kiyayewa ne ka kauli ta'ala لئن أشركت ليأبدن عملك ولتكونن من الكافرين وقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك in fa'alata fa innaka idan min zalimin وقوله تعالى إذا لأبقناك ريف الحياة وريف الممات وقوله تعالى لأخذنا منه باليمين وقوله تعالى وإن تدي أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقوله تعالى فإن يشاء الله يكتم على قلبك وقوله تعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالاتي وقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين فألم وفقك الله وإيا وفقنا الله وإياك ka ana sani ya kai dan uwa wafaqana Allah Allah ya ba mu wafaqa wa iyyaka da kai kanka أنه صلى الله عليه وسلم لا يسيه ولا يجوز عليه أن لا يبلغ annahu yadda sha'anin yake kaga wannan annabi namu la yazihu bai inganta ba wala yajuzu bi halitta ba alai a gare Allah ya bulga ce bai iya da wani abu ba wala an yi wala yukalifa amra rabbih ko a ce ya saba wani abu a gumarin ubangijinsa na'am wala an yushrika bihi ko ya ce yayi wani abu da bai kamata ba wala yataqawwala ala allahi ma la ko yuhibbu kuma ya wani abun da bai kamata ba walau ta kawala alaina ne ita ce anan din na'am na'am aw yaftari alayhi ko kuma ya ce ya kirkiri wani abu daban aw yarilla ko ba haka ba aw yukutama ala qalbihi aw yudi ala kafirin duk annabi zai aikata ba لكن يسر أمره بالمكاشفة والبيان في البلاغ walakin للمخالفين ba da banza ba Allahu Allah ya zara amru shine ya hore lamarin bil mukashifati da yayawa wal bayani da bayani fil balagi cikin iya da ake lil mukalibina ga masu saba na yahudu da nasara وأن إبلاغه إن لم يكن بهذه السبيل فكأنه ما بلغ anna iblahu kaga iya da aikensa in lam yakun in ma bai kasance a wannan tabarkin ba fa ka annahu ai ma bala kaman bai iyar bane وطيب نوته وقوى قلبه بقوله
sai Allah ya dada da ran annabi kuma ya karfafa zuciya ta sa da fada ta sa والله يأتمك من الناس كما قال لموسى وهارون لا تكافى ليشتد بصائرهم في الإبلاج وإظهار دين الله kamar yadda aka faɗa ga nan Musa da Haruna la ta kafa inna ni ma kuma litaitar da ba za domin ganin su ya karfafa bil iblagi wajen iyar da aike wai zahara dinin lahi ta'ala da bayyana addinin Allah ويذهب عنهم خوف العدو المضعف للنفس kuma wato a tafiyar da zuciyan tsoron maki mai rauni lin nafsi garai na'am وأما قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل وقوله إذا لأذقناك ريف الحياة وريف الممات فأمعناه أن هذا جزاء من فعل هذا
ka ji ma'anansa wannan shine sakamakon wanda ya aikata haka nan وجزاؤك لو كنت ممن يفعله وهو لا يفعله kai dama ba ka aikatawa وكذلك قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله المراد غيره كما قال تعالى Allah yana cewa إن تطيعوا الذين كفروا wadan kalibu kafiri وقوله تعالى Mm.
فإن يشاء الله يقدم على قلبك ويمه الله الباطل ويحب الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وقوله تعالى لئن أشركت ليهبطن عملك ولتكونن من الكافرين وما أشبهه da abin da ya kama da wayannan na dangane da ayoyi فالمراد duk غيره wannan ma wato magana ana yi da annabi amma manufar maganan ba da shi ne ba da al'umma ta sa ake nufi وأن هذه حال من أشرك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه هذا
wa anna hadhihi kaga wannan halayen to hali ne na wanda ya tara da Allah da wani wannabi sallallahu alaihi wannan annabi namu la yajuzu alai hadha wannan bai kamata a danganta masa ba وقوله اتق الله ولا تطع الكافرين فليس فيه أنه أداءهم ai annabi bai zo ba su biye musu ba والله ينهاه عما يشاء ويأمره بما يشاء Allah yana hana annabi abin da ya so yana kuma ubarkansa abin da ya so ya umarce shi na'am كما قال تعالى ولا تدر للذين يدعون ربهم na'am وما كان طردهم صلى الله عليه وسلم ولا كان من الظالمين فقال الله يجا ولا تدعوا للذين يدعون ربهم بالغداة ولا شيء يريد وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتدردهم فتكون من الظالمين وما كان دردهم صلى النبي bai kore su ba wala kana min zalimina baya daga cikin masu rage wa kansa lada to za mu tsaya nan ko eh ayi su gifar Allah sha daya Allah kai mana gafara darajar manzon Allah aiwa annabi salati sha ɗaya Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karama alfarman manzon Allah la ilaha illallah sha ɗaya ɗaya Allah ya ƙara mana imani da ikilasi darajar manzon Allah baya gajiya da kawo hidima Allah ya saka baba mala da hadiya ne ba shi Allah ya saka ba alai man sa'id wannan kuma sai a rarraba mutane ɗaya ɗaya Allah ya saka la ilaha illallah sha ɗaya Allah ya ƙara mana imani da ikhlasi darajar wannan annabi namu Alawudi ya yi tayi kan gori kan dubu ɗaya naka ne wannan ɗari biyar kuma ka kai iyalanka dubu biyu naka ne ɗari biyar ba mahaifiyarsa Allah ya bada lada ina wanzu zaman nan namu maza a zo a kai musu a karanci fatiha kafa uku uku godiya ga ubangiji su nawa ne sani su nawa ne yawa za ka damu ne su biyu to ka kai musu ɗari bakwai bakwai kowanne su biyu na malam musa lada ne malam musa lada ne ma shi wani muhimmi sun gaba shi ba a karanci bismillah da kulwa kafa uku uku a ba malam malam wannan makaho malam isa akwai wani makaho shi ma yana nan daya daya ba yana nan ba na kalla shi ma a ba shi wannan ya ba ba na kalla ba jama'a karanci fatiha kafa bakwai bakwai bakin da kuka zo da niyan biyan bukatunku duk kusa za muku addu'a gaba daya kowa ya kuduri ya sa bukatunsa da wanda suka aiko yi da yi da yake da bukatunsa a karan kansa Allah ya biya muku lila fi kafa bakwai bakwai dukan abin da zai zama sharri da ku kanku da mu kanmu Allah ya kare mana alfarman wannan annabi namu ga malam jibrin dan marka a keɓe a masa fatiha kafa uku akan yadansa Allah kai mana ɗauki Allah ba da lada Allah karba jama'a ga alai sani hadeji ya zo a masa fatiha kafa bakwai alai sani Allah kai masa dauke duk wani kunci Allah ka yaye masa darajar wannan annabi namu darajar annabi Muhammad Allah kai masa dauke alfarman manzon Allah na dubu bakwai aka karɓo ku alai sani na dubu bakwai ne ku tabbana Allah ya saka alfarman manzon Allah ku karanta masa da ilafi kafa bakwai duk wani sharri Allah ya kare alai sani niyyar da yake da yadda muke sayan kayan abinci a gunsa Allah ya kafa mana shi darajar annabi Muhammadu. Sai ka masa dubu kuma aiki muka ba shi kama. Jama'a fatiya kafa bakwai bakwai kowa fa general ya sa bukatansa. Naku bukatun da naku bukatun duk Allah ya biya mana alfarman annabi Muhammadu. Ga Mala Adam ya kama mana ziyara ladanin Shehu Jibrima. Allah ya da za mu fita a kunyansa Allah ya sa mu faranta a madurai a karanta masa fatiha kafa bakwai duk nauyinsa Allah ka sauke masa bukatunsa kuma Allah ka biya masa yadda yawa shehu jibrima hidima yawa ma'allam hidima yawa kalilu fatihu hidima to Allah ka ɗauki nauyinsa a karanta masa fatiha kafa bakwai bakwai jama'a kursiyu kafa uku uku wannan makaranta namu dukkan sharri na zamani Allah ya kare mana bukatun al'umma Allah ka biya namu bukatun Allah ka biya mana bayan Allah da suke tahi daga nesa su zo mana ziyara to abin da suke nema a gunmu Allah ba mu da shi Allah ka biya musu saboda darajar annabi Muhammadu bismillah da kulwa kafa uku da baba tamu da ta rasu kwanan nan Allah ya kai mata bismillah da kulwa kafa maka kowa ya yi niyya ga nasa mahaifin naku iyayen da namu iyayen Allah ka ji kan hadiya ne kai to da ka dama na zo kai ma za ka so hadiya wannan kuma a samu aljanna aljihun sa samu Allah ba da lada alfarman annabi jama'a fatiha kafa uku Allah ka lamunce mana ka yarje mana ka hore mana duk wani kunci na rayuwa Allah ka nisanta shi alkhairi da muke nema abunka Allah ka tabbatar Allah ka ƙara mana imani mu rayu da imani karɓuran mu da imani duk mutumin da ya bar garin su daga wani gari ya zo garin nan ziyara da niyyar san manzon Allah saboda kaunar wannan annabi namu to duk bukatun ku Allah ya biya wanda suka yi niyya a gida ba su zo ba ma Allah ya biya musu wanda suka ce in kun zo ku bada hadiya ko ku gaishe mu Allah ya biya sauran masoyinmu da suke faɗin duniya suna son mu saboda san da muke wannan annabi to kowa bukatunsa Allah ya biya wanda ba su gan mu ba a nesa suna sa mana masu suna yaran Allah kai musu albarka saboda kaunan da muke wa annabi Allah kai mana lutufi kai mana rubin asiri ka zauke mana rahama duk mai kaunan mu a faɗin duniya abinda muka roƙar kanmu na alkhairi a inda yake Allah ka shaida yana ciki wanda muka nema kanmu kariya na sharri a inda suke Allah ka kare su Allah ka sa ƙasa ya zauna lafiya duk wani kunci Allah ka yaye mana abinda za mu ci mu sha da almajiran da suke zuwa karatu da garadan da muke tare da su a nan duk mutumin da ya zo garin nan da niyyar neman ilimi ko qur'ani ko kwana ɗaya ya koma garin su Allah ka biya masa bukatun sana alkhairi in ba anan zai samu ba inda ya je ya samu qur'ani kuma ko kwana ɗaya ya koma a nan garin ilimin da ya zo neman Allah ka bashi wanda yana so ya zo ya koma kan ya raba iyayensa asiri Allah ka bashi dama iya raba iyayensa asiri Allah kai mana gam da katar ka tuza wa zuciyar mu san annabi ka hore mana san manzon Allah a dalilin kaunar da muke wa annabi duk wani alkhairi Allah ka ba mu shi duk wani sharri a dalilin kaunar da muke wa annabi Allah ka kare mana yadda muka zauna da ku a nan gurin Allah ya tara ma gaban manzon Allah Allah ya sa muna gaban annabi shehunanmu da malamanmu su ja mu su kai mu gaban annabi mu gan mu muna tsaye a gaban Muhammadin Rasulullahi Allah ka tara mu a gaban Muhammadin Rasulullahi Allah ka sa mu zama masoya Muhammadin Rasulullahi Allah dan girman zatinka kai mana arziki da bamu annabi ka hore mana manzon Allah ka sa mu zama na manzon Allah mu zama barade mu zama gwaraze mu zama masu shauki mu zama masu kauna mu zama ayari mu zama dakaru mu zama masu rakiya mu zama masu tafiya muna cikin madugu a yi tafiya da mu a raka manzan Allah muna cikin tawaga mu zama 'yan tawaga muna tsakiyar tawagar ma'amala rasulullah a kai mu gaban manzan Allah annabi ya mana kallo na jin daɗi a bayansa ya ga mun bayyana mutane sansa ko ina ga masoya nesa da kusa tarari da cikin gari da wanda suke karkara mutanen nesa sun zo ga mutanen lodiyo ga mutanen kuma gannan ga mutanen kusa ga mutanen jihar hadeja ga mutanen jihar yobe ga mutanen nijar ga mutanen tulo-tulo ga mutanen yusufari duk sun zo saboda ƙaunar Muhammadin Rasulullahi Allah ka shaida a lahira mu gan mu a gaban manzon Allah mu ja mu tafi gaban annabi Allah muna baran aljanna aljannan firdausi dan darajar Muhammadin Rasulullahi innahu ta'ala ala zalika qadirun وبالإجابة جدير بسر الفاتحة الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
dan darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin
sabi yin يا ذا الجلال والإكرام أنك لا تقول إلا أنت من يسألك أن تكفر حيث لا رمان فيه ولا أهل الله محمد ولا من يريد أن يقول أن الله هو نهر من صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نظر ربنا ورب الملائكة وروحي تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء الحمد لله الله بعد الله أخوي برناوي كباهي ولا ثاني أخوي برناوي ban sa shi wani aikin gajiyar wani